أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na biyar ga wata na rabi'ul akhir shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya wanda za mu tashi safaha ta ɗari da gomiya tara daidai malin yana mana bayani akan abin da ya shahi musuluntar umar ibn khattab allah ƙara yarda a gare shi na biyu daga cikin khalifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma siriki ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzalla yana aure da ɗiyar umar ita ce hafsa wani lokaci mazalla ya sake ta aka ba shi umarnin cewa raji'aha fa innaha sawwamatun qawwama aka ce ka maida ta saboda mace ce mai qiyamul laili ko mace ce mai yawan azumi Umar ibn al-Khattab mun jo suka bayane daga cikin abin da ya shahi musuluntar shi wanda ƙarshe ana cikin magana na ɗaya daga cikin matattaki a wancan lokaci wadda take ambata cewa lokacin da mai gidanta amir ya dawo da wani abu na bukata wanda ana kira shi da suna abu abdullah sai take ce mishi ai bayan hutanka umar ya zo gidan nan faƙalar take cewa faja'a amirun bi hajatina tilka kenan mijinta abu abdullahi sai ya zo da abin bukatansu bayan umar ya zo sun tattauna da ita wannan mata kuma ita ta lissahi cewa umar nan ba umar kin jiya bane ba umar kin ya fara sakewa ta lissahi cewa akwai wani hali na tafshi tare da shi ta ce a bayan hutanka umar ya zo sai take cewa ya aba abdullah laura aita umara anifan wa riqatihi wa huznihi alaina inda kaga halin Umar lokacin da ya shigo wajen mu dazu yanda yayi tafshi sannan kuma da yanda yake bakin ciki akan yanda ake musguna mana mu musulmai kala sai mujin nata yake ce mata Abu Abdullah yake ce mata atami'ti fi islamihi wai shin ke kina sa ran cewa Umar zai musulunta ne qalat qultu na'am tace eh kwarai da gaske ina sa ran haka kala sai abu abdullahi mijin nata yake cewa la yaslam umar ba zai musulunta ba ya ce allazi ra'aitu umar kin dai da na gani ba zai musulunta ba hatta yaslamu himarul khattab in ku kika ga ya musulunta to sai in jakin baban shi ya musulunta al khattab saboda yanda ta ga yanda yanda yanayin shi yake da halayen shi yake qalat take cewa mijinta ya faɗi wannan magana ya san minhu lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi ala al-islam ya faɗi wannan magana saboda yanda ya ga Umar yake da kaushin hali ghilza kaushin hali wa qaswatihi sannan kuma da tsaurin ɗabi'a shi da mu'amalan shi ala al-islam akan musulunci da ma wanda suka musulunta to shine malama yake cewa al-hafiz ibn kathir qultu هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين yace kaga wannan wannan maganar tana mayar da martanin mutumin da ya raya cewa wai Umar a jerin waɗanda suka musulunta shine na mutum na 40 tace yake cewa wannan mayar da martani ne akan shi ya ce ba zai yi ba saboda waɗanda suka ta yi habasha kaɗai sun yi arba'in ai to shi ko bayan an tahi habashan ne tukunya musulunta sai yake cewa fa in kana almuhajirina ila alhabashati kanu fawqa 80 yo ai waɗanda suka yi hijira zuwa habasha ma sun dora sama da mutum 80 to ya zai kuma umar shi da ya musulunta bayan su sun huta ya zama tuna arba'in musulunta sai ya ce allahumma sai dai illa an yi ƙala sai dai a ce innahu kana tamamal arba'ina ba da kurujil muhajirin sai dai zamanto a jerin gwanan waɗanda suka musulunta bayan waɗanda suka yi hijira sun huta yanzu da suke zaune a cikin garin makka umar sai ya zamanto shi ne na arba'in insu ya ce wannan yana yiwa ƙultu na ce wa ya ce kenan alhafizu ibn kathir mai littafi kenan ya ce wa ƙadistakaitu kaifiyata islami umar radiyallahu anhu ya ce haƙiƙa na ƙissanta labarin musuluntar umar wa ma wara da fi zalika min al'ahadisi wal asari mu'awwalan da abin da ya zo a kan labarin musuluntar umar sannan kuma da al'asar irin labaru da suka zo mu'awwalan na yi bayani mai tsawo in ji ibn kasir ya ce fi awwali siratihi kenan a cikin sirar shi shi al-hafiz ibn kathir ita ce al-bidaya wan nihaya yace allati afradtuha ala hida wanda wannan tarihin na Umar na kebance shi a bangare daya kenan nayi bayani a can wanda ba sai na sake maimaita wannan bayanin anan ba saboda abin kare tsawo kenan duk wanda yake son karin bayani akan musuluntar Umar sai kuma cikin al-bidayatu wan nihaya na al-hafiz ibn kathir sai ce walillahi alhamdu wal minna lalle godiya ta tabbata ga Allah sannan kuma abun gorantawa ya tabbata ga Allah Allah shi yake da abin da zai goranta ma wani ba wani yake da abin da zai goranta wa Allah ba to wannan shine takaitaccen bayani da malam ya kawo anan na abin da ya shahi musuluntar Umar sai kuma ƙarin bayani akai malam ce qala ibn ishaqa wa haddathani nafi'un mawla ibn Umar an ibn Umar qala lamma aslama Umar ibn Umar yake cewa kenan dan Umar ibn Khattab Abdullahi kenan ya ce lokacin da umar ya musulunta ya musulunta yanzu yana so musulunci shi ya yawata garin makka a san da ya musulunta a san umar in jiya daban umar in yau daban babu zancen ɓoyewa ƙala ya ce ayyu ƙuraishin an ƙaunulil hadith ya ce waye a cikin ƙuraishawa yake ciran zance ya riƙa yawatawa da shi kenan kamar ka ce mai sanarwa kenan ayyu ayyu quraishin waye cikin quraishawa an qalu lil hadith wanda yake ciran zance saboda ya yada shi faqila law sai aka ce mishi jamil ibnu ma'mar al-jumahi aka ce wannan mutumin jamilu ibnu ma'mar al-jumahi shine mutumin da yake yawon sanarwa a cikin garin makka duk wani abin da ake so kowa ya ji to shi ake zuwa sai a bashi labari shi kuma sai ya yada wa mutane umar bai yi wata wata ba fa gada alaihi sai ya sauƙi ko ya sammako zuwa ga shi wannan jamil ibn abdibin ma'amar aljuma'i kala abdullahi abdullahi ibn umar yake cewa wa gadautu atba'u atharahu ni kuma sai ni ma nayi sabko na bishi atba'u atharahu ina bin sawun umar kenan yana bin sawun baban shi tare suka tayi wa anzuru ma yaf'alu in je in ga to yanzu ya tambayi labarin wa yake shelanta magana a cikin gari in je in ga wai Umar ya ne zai yi da wannan mutumin me za a yi Abdullahi ibn Umar yake cewa ana gulamun aqalu ko aqilu kullama ra'aytu ni kuma yaro ne wanda yake hankaltan duk abin da ya gani kenan a lokacin iya da shekaru na tamyizi yana tantance abubuwa saboda lokacin zai shekara goma ko kuma shekara tara ya ce hatta ja'ahu umar kina yana cikin tahiyyar nan ni kuma ina bin shi har sai da muka zo wajen jamil ibn ma'amar al-juma'i faƙala lahu sai umar ya ce wa jamil a alimta ya jamilu anni aslamtu wa dakhaltu fi dini muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai ya kai jamil kana da labarin cewa na musulunta na shiga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga tambayin shi yago amma bai bashi amsa ba saboda ka san tsabagen wannan ba Allah ya shahara da yaɗa zancen Jamil ibn Ma'mar shi tini labari ya isha bai bukatar ma ya bada amsa shine eh shi shi Abdullahi yake cewa fa wallahi yace ina muku rantsuwa da Allah ma raja'ahu bai ma mai da mushi maganan ba yace a banni da labari ko kuma ya akai Umar a shi ne yanzu ya ji Umar ya ce ya musulunta to wannan labari yake so ya dawafi a cikin garin Makka shine manufan shi kawai ma raja'ahu hatta qama bai mai da ma Umar magana ba har sai ga Jamil din nan ya tashi ya jurru rida'ahu yana ma jan dake da shi da sunan mayahin shi kenan rigar shi ba ta gama shiga ba amma tuni har ya cira ya tafi eh za a ji a bada labari sai Abdullahi ibn ibn Umar yake cewa wattaba'ahu Umar ya ja rigar shi yayi gaba Umar shi ma sai bi shi sai ce wattaba'tuhu ana abdullahi ibn umar yace ni ma kuma sai na bi su eh mu je mu ga wani da za soya hatta idza qama ala babil masjidi saraha bi a'la sautihi yaje kofan masallaci na makka saraha sai yayi ihu ya daga murya bi a'la sautihi da mafi daukakuwan muryar shi shi jamil din nan yace ya ma'shara quraish ya ku taron quraishawa ya ce wa hum fi an diyatihim haulal ka'aba kuma aka yi dace ko aka yi kicibus in cewa su ma dama fi an diyatihim suna nan fada su an diya wajen tattaunawa kenan inda suke tattaunawa haulal ka'aba ginni ka'aba suna wannan wurin shi kuma ya zo masallaci ya yi shela kenan su ma suna wajen dama sai ce ala inna ibn al-khattabi qad saba'a ala ku saurara ibnul khattab kenan shine umar qad saba'a haqiqa ya bar addinin uwaye da kakanni ko kuma ka ce yayi ridda eh kamar ka ce yayi ridda kawai kenan ya bar addinin da aka saba ake yi ya huta ya koma wani abu sabo qala abdullahi yake cewa yaqulu umarun yaqulu umaru min khalfihi umar kuma a bayan shi yana cewa kadaba ƙarya yake ni ban ban yi ridda ba walakin ni qad aslamtu sai dai ni Umar na musulunta ba ridda nayi ba wa shahidtu alla ilaha illallah na shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wannan ba karamin darasi yake cikin shi ba kakka ba dan cigiya cigiya kawai kyale shi kace kawai kaza akai kawai je a hudu abin da ya gada ma a kaga anan biyowa bayan shi yayi amfani saboda kowa ya gane Umar ba ridda ba yayi ba barin addinin uwa da kakanni yayi ba a addinin musulunci ne ya shiga kuma shine addinin da ya kamata kowa kowa ya zama wajibi kowa shiga to ana umar ga yanda da shi yake cewa in ya ce saba a umar shi kuma umar sai ce kaza ba walakin ni qad aslamtu wa shahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lokacin da umar ya faɗi wannan magana wasaru ilaihi sai suka yi tunturun duyan da kasan hwara ta hwada wani waje sai suka tashi tashi guda sai suka zubi ma umar fama bariha umar bai gushe ba yuqatiluhum yana yakan su ko yana kare kanshi wa yuqatilunahu suma suna yakan shi yana yakan su ana buga in buga hatta qamati shams kaga dama hiran da sai akai ko har sai da rana ta tsaya tsakiyar sama ala ru'usihim akan kawunan su kenan rana tayi za'i ana fafatawa umar ya ce ya musulunta su kuma suna ga cewa ai musuluntar umar na ƙasa ce a gare su saboda zai rage musu zai rage ma ƙarhin da suke da zai rage musu ƙarhi sosai kala abdullahi yake cewa wa laqaha wa laqaha ya'ni a'ya ay ta'iba umar ana cikin haka umar sai gaji faqa'ada sai ya zauna wa qamu ala ra'asi suka tsaya a kan shi wa huwa ya ƙulu yana ce musu if'alu ma badalaku duk abin da kuke ga za ku iya aikata ku aikata ba ku da matsala musulunta ne umar ya musulunta sannan wannan hurjin da kuke ba abin da zai hana musulunta ne na musulunta kuma duk abin da za ku yi irin na saharatu fir'aun ko suka ce iqdima anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya ka je kai duk abin da za ka yi saboda su sun san me suke yi to haka Umar shi ma yake cewa if'alu ma badalakum ku aikata abin da kuke so fa ahlafa billahi ya musu rantsuwa da Allah yace ku sa'a ma kuka ci allau qad kunna 300 rajul yace wallahi da mun kai mutum 300 a cikin garin makkan nan yace laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana da fa ba ba magana wani a saurara muku da kawai garin maka ko mu bu mar muku garin ko ko ku ku bar mana garin sai an yi daya yace sa kuka ci ya kuma rantse musu da Allah qala fa ma hum ala zalika abdullahi yake cewa yayin da quraishawa suna kan haka kina suna kan umar ana ta bugu ana cin mutunci ana zagi ana kaza iz aqbala shaykhun min quraish sai ga wani lattijo daga cikin quraishawa ya ya, ya taho alaihi hullatun a tare da shi akwai wata riga mai kyau sabuwa hibara hibara suna irin kayan da aka yi na abdiga wanda kuma suna da kurtu-kurtu haka kamar kayan da masu kyau sannan kuma da wata 'yar farmala a sama wata 'yar riga karama wa qamisun muwashsha sannan kuma da wata 'yar riga karama muwashsha ya'ani muzayyana wanda ita ma tana da ado irin da ake 'yar karama riga da hauda sama irin mai dan ada-adan nan eh hatta waqafa alaihim yazo sai da ya tsaya akan quraishawa da umar qala sai yake ce musu ma sha'anukum wai me ya same ku faƙalu suka ce a saba a umar ai umar ne ya yi ridda ya bar addinin uwa da kakanni ya koma addinin muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙalafa ma sai ce musu yohemi ina ruwanku kuma wannan abin da kuke yi ku sani rajulun ikhtara li nafsihi amran mutum ne ya zaɓen ma kan shi wani al'amari to ku me na ku a ciki famaza turiduna mi kuke so atarauna bani adi yusallimuna lakum sahibakum sahibakum sahibakum hadha hakaza shin kuna tsammani banu adi kenan kabilar su umar kuna tsammanin za su sallama umar haka nan sakaka a gare ku sai ce ni abin da nake baku shawara hullu anir rajul ku huta batun shi ku shi huta daga hanyar shi ku kyale shi kenan ku kyale shi abin da ya ga dama amma magana ku bige shi ku yi kaza wannan ba naku bane ba kuma kuna iya tayar da wata rigima sabuwa tsakanin famin Umar da kuma ku hallau aiki ya karu muku qala fa wallahi sai Abdullahi yake cewa ina muku rantsuwa da Allah lokacin da wannan dattijon yayi magana laka annama kanu sauban kushita anhu kai ka ce kaman wata riga ce aka huddawa Umar ita kenan da suka suka mushi ta da yi wannan magana kowa sai watsi ko shi da yani uzila anhu kaman kenan wata riga ce aka cire mushi qala abdullahi ibn umar yake cewa fa qultu li abi ba'da an hajara ila almadinati wata rana muna zaune da ni da babana kenan umar ibn khattab inji abdullahi bayan an yi hijira an koma garin madina sai ce ya abati ya baba manin rajulin lazi zajaral kauma an ka bi makkata yau ma'aslamta wahum yi katilunaka ya ce baba wai wani mutum ne wanda ya kyari wannan ƙurai shawa game da kai a garin makka ran da ka musulunta nan lokacin da suke yaƙaƙa kala sai umar yake ce mashi za ka aibunayya wannan da kake gani ya dan dana shine al-asu ibn wa'il as-sahmi al-asu ibn wa'il as-sahmi shine mutumin da yazo ya musu wannan magana kowa ya watsi malai cewa hada isnaduhu qawiyyun wa huwa yadullu ala ta'akhuri islami umar wannan yana nuni akan cewa umar ya musulunta bayan annabta amma musulunta shi ya jinkiri ya ce li an nabna umara saboda abdullahi ibn umar arada yawma uhudin wa huwa ibn aw urida yawma uhudin wa huwa ibn 14 sana ya ya zo yakin uhudu a lokacin da yana da shekara 14 yace wa kanat uhudu ita kuma uhudu an yi ta salasa salasu sanawati min al-hijra kina fi sanati salasi min al-hijra a shekara ta uku bayan hijira akai akai uhudu shi kuma ya zo uhudu iya da shekara goma sha iya da shekara shekara goma sha hudu kenan uhudu iya da shekara sha hudu ita kuma uhudu an yi ta bayan hijira da shekara uku kenan a lokacin abdullahi dan umar iya da shekara nawa sha ɗaya ko kuma shekara goma da yan watanni sai ce wa kana wa qad kana mumayyazan kuma ya kasance abdullahi ibnu umar yana tantance abubuwa yani yaron da yake da yana hankalta abubuwa an yi wani abu a gaban idanka amma lokacin kana yaro amma dai wannan kwakwalloka ta riƙe wannan abin to wannan yaron sai kira shi da suna a wannan shekarun ya kai sinnu tamyiz kina yana bambance abubuwa ya ce wa kana mumayyazan yau aslama abuhu a ran da baban shi ya musulunta wanda shi ne umar ibn khattab sai ce fa ya kunu islamuhu qablal hijira sai zamanto kenan musuluntar umar zai zamanto kafin hijira ne bi nahwi min arba'i sinin kusan shekara hudu kahin ai hijira umar ya musulunta kenan bayan hijira kuma ɗan shekaru kaɗan aka zo abin da ya shafi odu sai ce wa zalika ba'da al-bi'thati bi nahwi tis'i sinin wanda wannan kuma ya zamanto kenan bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara tara a lokacin Umar ya musulunta kenan kusan yan shekaru kaɗan bayan shi aka yi hijira sannan kuma aka zo abin da ya shahi yaƙin Uhud ala ai Abdullahi ibn Umar ya kiyaye duk abin da aka yi a wancan lokaci sannan kuma ya zo Uhud iya da shekara 14 a Umar kenan ya musulunta a lokacin da Abdullahi ibn Umar yake da shekara tara kuma a gaban shi aka yi waɗanda abubuwa shi yake hakaita mana wannan malam malam ibn ibn kasir ya kare nashi bayani sai malam albani malam yace al mustadrak yace an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadisi daga abdullahi dan umar Allah kare yarda a gare shi yake cewa lalle manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadhaini ar-rajulaini ilayka ya Allah kenan manzon Allah yake addu'a ya ubangiji ka karfafi wannan musulunci bi ahabbi hadhaini rajulaini ilaika da mafi soyuwan waɗannan mutanen guda biyu a gare ka kenan ɗaya daga cikin su ya ubangiji ka musuluntar da shi Allah ka bashi daman da zai musulunta mazalla yace bi abi jahlin na harko abu jahal wa bi umar ibn al-khattab sannan kuma da umar ibn al-khattab to yanzu a cikin waɗannan guda biyu man huwa ahabbur rajulaini ila Allah Umar ibn al-Khattab kina Umar ibn al-Khattab shine mafi soyuwan mutane guda biyu a wajen Allah kina Allah ya hi son Umar sama da Abu Jahal qala Abdullah yake cewa fa kana ahabbuhuma ilayhi Umar sai zamanto Umar shi Allah ya hi so Umar sai Allah bashi damar musulunta kaga ashe daga nan zamu dauki cewa duk mutumin da ake ga cewa idan ya musulunta ko idan ya shiga cikin tahiya ta gwagwarmaya da addini alheri ne wannan babu laihi a rika addu'an cewa Allah shirye da shi Allah fahimtar da shi ya gane wannan kokarin da yake a bangare kaza wanda ya tabbatar da ba daidai bane ba amma ga kokari ga hamzari ga kaza kaga idan ya shigo cikin tahiyar sunna abin zai yi kyau zai zaman to yayi abin a mahallin da ya kamata kuma shine manzon Allah ya anan ya roki Allah akan Allah shirye da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu مالك أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن سعد والحاكم وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو عنده من طريقين آخرين عن نافع عنه ثم رواه هو وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وابن سعد من حديث عثمان بن الأرقم وسعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلا كان الحسن البصري sa'id ibn al-musayyib wannan duka tabi'ai ne su ma sun zo da hadisin amma sun sarayar da sahabi shi kuma in aka sarayar da sahabi dole hadisi zama to mursal wa mursalun minhu sahabiyyun saqat malaci wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala awwalu man jahara bil islam umar abdullahi ibn abbas yake cewa farkon mutumin da ya fara shelanta ya bayyana musulunci yace shine umar amma kar mu mance a baya mun ga irin su abu zarul gifari da saura irin su abin da ya shahi sauran sahabbai da suka musulunta daga warko wanda kenan shi abdullahi ibn abbas ya ba da labarin iya abin da ya sani daga cikin suka fara bayyana shi karara akwai umar ibn khattab radiyallahu anhu malice rawahu at-tabarani wa isnaduhu hasan kama fil al-majma' وعن, وعن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام عمر ابن الخطاب الله قال الرأي شيكي تشيوا يا زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يتي يا رسول الله يا مأكين الله إني يتي للي ني عمر la ad'u majlisan ban bar wata fada da na zauna ba jalastuhu fil kufri wanda a lokacin da nake kafirci na zauna a wannan wajen yace face sai da na je wannan wurin wa a'lantu fihi islam na shelanta musulunci na a wannan wajen saboda in ma kaji na yi wata magana a baya to yanzu na goge ta kenan yanzu can baya kafirci yanzu kuma mi yanzu kuma musulunci sannan kuma kasar ma za ta yi shaida akan shi da izinin Allah ya ce babu wani wuri face sai da ya je shaidanta abin da yake musulunci ne fa'atal masjida ya zo masallaci masallacin makka kenan ya ce wa fihi buƙunu ƙuraish ya samu manya-manyan ƙuraishawa mutahallika an yi halka-halka an yi kuri-kuri an yi jama'a-jama'a ana tattaunawa ana hirarraki umar da ya zo mai yi faja'ala yu'linul islam ya rika shelanta musulunci yana cewa ina shaida muku cewa tabbas na yarda babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yana shaidawa lalle Allah shi kadai ne abun bauta sannan kuma annabi Muhammad manzon Allah ne umar yake cewa fasaral mushrikuna sai mushrikai suka taru akan shi kenan suka ca aka aka zaburo ko daga ko ina aka zo mishi ake kai mishi farmaki faja'alu yadribunahu wa yadribuhum yana bugon su suna bugon shi falamma takatharu lokacin da suka yawaita akan shi khalasahu rajulun sai wani mutum ya zo ya tsamar da shi ya tsiratar da shi فقلت لعمر عبد الله ابن عمر يكتا سيرتي وعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين wai wannan mutumin da yazo ya tsira ya amshe ka a hannun mushrikai wane ne qala sai umar yake cewa zaka al-as ibn wa'il as-sahmi yace shine al-as ibn wa'il as-sahmi shi kuma wannan mutumin al-as suna bayyana cewa innahu ahadul hukami fil jahiliyya yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da matsayi a jahiliya amma matsalar shi zalla ala shirki ya tabbata akan abin da yake shirka ne sannan ana ba da labari a cikin labarin mutuwar shi shi wannan al'as ibn wa'il as-sahami suke cewa annahu kharaja yawman ala ra'ilatihi wa ma'ahu abna'a ya huta wata rana a saman abun hawan shi a tare da shi akwai ɗiyan shi yana cikin tahiya sai ya biyo wani mararraban duwatsu guda biyu falamma wadda a ƙadamahu alal ardi sai ya sabko daga saman abin hawan shi ajje kahon shi yake da wahala saha yana ajje kahon shi sai wani abin sami shi sai wani ihu faɗafu sai wannan iyan suka suka yi ɗawafi a kan shi falam yarau shay'an ba su ga komi ba sannan shi yanayin da ya shiga kai tsaye suka kahwar shi daya ta kumbura ta hiwiyar raƙumi girma ƙarshe wannan abin a nan ya kashe shi ya zama to labarin shi ya ƙare kenan shi dai wannan mutumin shi ne ya zo ya ce ma su ƙuraishawa ku bar wannan mutumin da abin da ya zaɓa ku bar shi abin da yake so مالك رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما قال الحيثمي انتهى المستدرك مغانا واتقاري كده مغانا الباني to waɗannan in ka ɗauki jarrabawan da waɗannan bayan da suka shiga tun daga abin da ya sha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su ammar irin su sumayya irin su abu abu zarul gifari irin su salman al-farisi irin su umar ibn al-khattab da sauransu wannan abun bai sa ba suka girgiza ba su girgiza ba ba su bar abin da yake addini ba saboda suna da yaƙinin cewa wannan shine hanyar da Allah subhanahu wataala ya umarci su akan sarayu akan shi a dalilin haka malamai suke ambata wasu asbab da wasu wasa'il allati tu'inul muslim ala thabat wasu hanyoyin da sabubban da in ka bi su wannan da izinin Allah za su zamanto maka sababin tabbatuwa akan addini babu ranar wasawa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun babu ranar wasawa abu na farko iqamatu tauhid iqamatu tauhid tsayar da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala a cikin bauta wanda shine bayanin da Sheikh Ilyas ya jiya kada kaga yanda ake nan kamar da an fahimci abubuwa a lil hadisi baqiya akwai sauran labaru ba ma labari ba saboda a yau mutum musulmi wanda ya yarda da Allah ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi zaka samu a gidan boka shi zaka samu a gidan malam boka duk wasu ayyukan sihiri da ake yi suwa suke yin shi malam boka suwa suke zuwa a musu waɗanda aka ce ƙariƙamatu salat za su zo masallaci su yi sallah ashe sun jahilci haƙiƙanin da ake cewa musulunci saboda su waɗannan ayyukan suna hudda ka daga cikin da'irar musulunci ne gaba ɗaya to sai zama to mutum yana da'awar musulunci kuma yana aikata waɗannan ayyuka kaga an yi ba a yi ba kenan wai an yi kashi an wanki da bawali aikin banza kenan wancan najasa ne wannan ma najasa ne to wannan iqamatu tauhid kadaita ubangiji da bauta wannan shine karatu da aiki na dole akan kowane musulmi namiji ko mace ya san yadda zai yi ɗayanta Allah ta rage gare ka makaranta za ka tai a ta ina za ka bi ta wace hanya za ka biyo kai dai ka san yadda za ka kaɗayanta Allah abota wannan shi ne abin da Allah ya halicce ka da shi duk wani abin da ba wannan ba na filaci in ku aka rasa wannan to kuma an rasa komi in aka same shi kuma an samu komi iqamatu tauhid kadaita Allah da ɗayan tashi a cikin bauta ana faɗi a baki amma aiki ne ai aiki ne wanda gabbai za su yi baki yayi zuciya ta kudurci to sai ka samu la'alla wani a baki yana ai faɗin wasu maganganun da shirka ne ga Allah subhanahu wataala kuma su da shi cikin musulunci bakka da uzurin da zaka je ka tsaya wa Allah subhanahu wataala Allah ya turo manzanni saboda su mutane bayani li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar wani ya je tsaya ci ai mu sani ba a wajibinka ne yanda kake kokari ka samu duniya harakan karatun duniyanka da harakan wane ne da harakan wane da harakan wane ne wannan kana da kokari kana da hamzari kana da kuzari to wajibi ne kuzarin ka ya lullumku ta bangaren addini saboda kake yanda kake neman duniya wannan wajibi ne a gare ka abu na biyu qira'atul qur'an karanta alkur'ani mai girma saboda qur'ani hablullahi almamdud tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum shi qur'ani ita ce igiya da take tsakanin ubangiji subhanahu wataala da bayin shi bangaren ta ɗaya yana wajen Allah an zaro ko bangaren ta ɗaya yana hannuwar shine qur'ani mai girma karanta shi tadabburin shi fahimtar shi aiki da abin da ya kumsa dole ne ba kawai maimaitawa ba za ka riƙa a bakinka a ce ai wani maharraci ne abu ne mai kyau amma abin da ya yi shi kyau shine bayan an karanta a fahimci mai umsa na saƙo saboda aiki da shi kada ya zamanto kana karanta abin da kuma kana saɓawa wajen aikin da kake aikatawa ya zamanto ga ƙur'anin nan rau rau rau rau ka iya shi ba matsala amma ta ɓangaren aiki babu kai to wallahi ana ji maka tsoron munafuci ana ji maka tsoron wannan mutanen da Allah yake ba da labarin su cewa khawarij yamruquna min ad-dini kama yamraqul as-sahmu min ar-ramiya suna wucewa su bar musulunci kamar da ka san kibiya tana huta daga cikin baka fat to haka za su huta fat su bar musulunci suna karanta shi amma wannan qur'anin la ya la yujawizu khanajirahum bai wuce ba iya wuyansu kawai daga makogoron shi ne zuwa halshen shi kawai yake maimaitawa amma aikata wannan abin da ƙura ne musa kuma babu shi hatsari ne mai girma wajibi ne mutum musulmi zamanto a faɗake kaga waɗannan bayan Allah da ake karanta tarihinsu sun yi aikin alheri sun ɗayanta Allah sun karanta ƙur'ani kuma Allah ya yabe su tun a duniya cewa na amsa kuma Allah ne yana nan Allah yanda waɗancan suka yi Allah ya amsa yau da ni da kai da ke in muka aikata Allah zai amsa wajibi ne a gare mu mu sa waɗannan abubuwa cikin idanunmu sababi na uku neman ilimin addini wajibi ne ka nemi ilimin addini duk mutumin da babu shi a cikin silk na karatu to wallahi dan zancen ya bar hanya wannan abu ne mai sauki saboda ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da zuciyar ɗan adam na farko ba ta jin magana inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi daga cikin hayaniyar zuciya wa tuhibbuna al-mala hubban jamma daga cikin hayaniyanta zujira lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fidda daga cikin hayaniyar zuciya dukkan wani aikin banna daga sani nafsul insan tuharridu tana tunkuda ka tana zuka ka akan aikata wannan aikin a daidai lokacin da kuma duk wani aikin alheri ba tana sa maka kasala kar ka yi bari sai an jima sai gobe shayatinul insi shayatinul jin shaydanu a cikin mutane wanda kake tare da su idan zama mutanen kirki bane ba su ba suna sa maka mi da baibayi haka kuma shaydan yana ziga ka hallau to wannan ɗabi'ar da aka ɗabi'antar da zuciyar ɗan akan shi idan zaman to bakka neman ilimin addini bakka sauraron wa'azi bakka sauraron karatu da Allah zuciyarka ina ta kai ka babu inda za ta tike da kai ba ta jahannama ba babu saboda wannan wa'azin shine abin da yayyafa wa zuciyarka ruwa ka kwaso wani tunani ka kwaso wasu ayyuka na ba daidai ba kana zawwa akai wani kalan karatun sai ka ji kayan likis yanzu an maka miza ajo an maka miza ajo da zaka komo cikin hayyacinka ka gane cewa a ashe ka zannan fa ba daidai bane ba sai kama kanka da kanka wa'azi to sai zama to ba ruwanka da karatu ba ruwanka da karanta addini ba ruwanka da zuwa makaranta kai dai kawai ga kanan dai to kai da kanka matsala ne kai a karan kanka matsala ne saboda zuciyarka tana umurta ka akan ayyukan banza babu kuma abin da zai kayyade ka ya hana ka kaiwa zuwa ga waɗannan ayyuka in ba abin da shi karatun addini ba a karanta qur'ani ka ji zuciyarka ta yi tamshi a karanta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji zuciyarka ta yi tamshi a karanta maka tarihin su umar su sumayya su wane ne ka ji cewa ashe abin ga yanda yake a hakika sun karanta qur'ani sun karanta hadisi kuma ga suka fahimci abin suka aikata abu na uku iltizamu shar'illahi wa kasaratil amali salih ka lazimci shari'ar Allah bayan ka ilimi sannan kuma ka yawaita aiki managarci duk abin da ke aiki managarci ne zaman to za a same ka a ciki zuciyarka in ta kama ka za kauce daga wannan abu in ta kama ka za kauce in ta kama ka za kauce kakkasa kan mata ragama ga aikin alheri ana sai ta ce maka a wannan bari ba yanzu ba ko kuma a kai bai kamata baka shiga ciki ai tunda wani da wani sun yi ai ba ma kai ba idan wani da wani suka yi kai za ba ladan a'a sai lokacin da kai mi sai lokacin da ka aikata al'amalu salih ka lazimci shari'ar Allah a kowane lokaci kakka yarda ka ji ka ji ga cewa ka huto cikin wani yanayin da ba ruwan Allah a ciki ka sai ko a harakan aikin bariki akwai wanda zai rika jin cewa yanzu yana aiki ne karkashin article kaza ba ruwan Allah da haka kora saban Allah yana ga cewa ai ba komai bane ba saboda a wannan artikulolin sun halatta mushi abu kaza ka sani bawan Allah ne kai Allah ya halicce ka ya dora ka aban kasa kuma yace ga yanda za ka yi in ka saba wallahi tabbas Allah zai kama ka ka lazimci shari'ar Allah kakka yarda kauta daga cikin duk abin da yake shari'ar Allah ce abu na biyar ka rika tintintini game da kissar annabawa da Allah ya turo ya aiko su wanda kuma su ne mafi alherin halittar Allah gaba daya amma ka duba da suka rayu karka ce dole sai ka yi kaza mai kyau dole sai ka ci mai kyau dole sai ka sha mai kyau dole sai ka sa mai kyau dole sai ka shiga mai kyau dole sai ka hau mai kyau la la la la la idan Allah ya kashi ba laifi bane ba amma ba shi ba ne abinda za ka rantsa idan ka riƙa garcewa a dole ne ka kai zuwa ga waɗannan abubuwa da duk abinda za ka tattaka na shara Allah kana ga ba komai ba ne ba waɗannan annaban Allah ne amma ka duba da suka rayu cikin taƙashufi cikin wahala cikin kumci na abin da ya rayuwar duniya shi yasa manzon Allah ya safta cewa duniya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kar ka taɓa ruɗuwa idan kana ga abu kaza kaza ne to ka sani ta mafi alheri a kanka ya rayu a cikin wannan yanayi kuma abin da ya same shi yau tarihi ya yi kwana ɗaya bai ci abinci ba ya kwana biyu bai ci abinci ba kakka je ka ci abin da ke haram ne kwana ɗaya kwana biyu ne sun wuce magana ta daga ta ƙare in ka ci haram kuma wani abu yana na a tare da kai gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba ɗora abinci ba mutum sai kwana ɗaya kwana biyu bai ci abinci ba amma wannan bai ba shi daman cewa ba bari ya wawura ya wawuri abin da ba nashi ba saboda dai kawai wai yunwa yake ji ko kuma a abinci yake nema da istilahin da muke da a yau duk wani aikin banna mutum yana iya yi aka yi magana sai ce ai abincin shi ne ana yana aikin gida modi yake aiki aka yi magana sai ai abincin shi ne anan ma'aikaci ne wa ana ga abinci tunda abinci shi ne anan ana kama ai wannan ai halal ne alhalalu ma halala fi yadika alghayatu tubarriru alwasila tunda dai aiki shi ne anan to ai ba laifi bane ba wallahi laifi ne duk abin da ke haramun ne wajibi ne komin yawan shi ka kaurace mishi ko ka kaurace ko ka ka kaurace ba da maza kai ba zama wucin gadi ne kake wannan hidimta wa gangan jikinka da kake yi don kake sa'a ma Allah kake cin haram tuna miye makoman gangan jikin naka abincin tsutsa kashi za ka zamanto komin babu fatar da kake so ta yi kyau kwashewa za ta yi ta bi ƙasa babu ita jikinka da kake so ya girma ka hutu a cikin yanayi mai kyau duka wannan abin narkewa zai ina abin da ka ci babu amma kuma shari'ar wannan abin yana saman kanka shari'ar wannan abin yana saman kanka da ka sabati a cikin addini dole mutum sai ya rika tintintinin labarun waɗancan mutanen kaga mutum yana matsayin gwamna yana matsayin shugaban masu imani na duniya gaba ɗaya amma kaga yana jika gurasa yana ci gurasa alkama ce za a daka a kwaba a hura wuta a ƙasa a ɗauki kullum a sa shi a ciki a yi fatar da lashi a sa shi a ciki in ya hutu a ci to ba in ya hutun ba in ya hutun ba duk mai tafshi ne ake to kwanaki zai ko kaza ko wata ko kaza in aka tashi shinci sai ana sai an balgata haka an sa a cikin ruwa ya jika ya yi kamar awa ɗaya awa biyu tukun za a ɗauko a riƙa ina daɗi a cikin wani abu to waɗanda ba Allah haka suka rayu amma kuma sun yi aikin da Allah ya yaba musu Allah jinjina musu wannan kuma shine ribar rayuwa abu na shidda ambatan Allah iya daga cikin abin da zai sa maka sabati ambatan ubangiji wannan ambatan Allah daga cikin shi akwai karatun Qur'ani a cikin akwai azkarus sabah akwai azkarul masa akwai azkarun nawm akwai dukkan wani zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar tambaye kanka kana aikata su manzon da Allah ya turo bai bar su ba to kai ku awa ni awa za mu bar wannan abu ko mu ce so muke mu samu daidaituwa babu wannan hukunci ka karanta su ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika haka manzo Allah ke karantawa amma mutum musulmi nawa zai sati sati biyu wata guda wata kaza wani bai ba sani ana yi ya mai tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika Allah kakka sa in sauya ka ƙara mini imani zaman to wannan hanyar da na kama to kullum gaba ne zan riƙa yi ba baya za ka riƙa yi ba dole sai kana ambatan Allah sai kana zikiri wallahi mu abin tausayi ne ka ga yanzu irin lokutan da muke ɗauka muna danna waɗannan wayoyi a ce za mu yi amfani da mu raba lokacin kashi goma mu ɗauki kashi ɗaya mu ambaci Allah wallahi za mu zama to ‘yan ajin tubarkalla a wajen Allah to amma ga abin da ya kamata ba za mu yi ba ga abin da bai da wani fa'ida kuma ga gaba ɗaya an karkata gaba ɗaya an ɗunguma an can Allah shirya da mu abu na bakwai addu'a'u dole sai mutum yana addu'a dole sai kana addu'a kuɗi kake nema ilimi kake nema wani abu kake nema a rayu dole ubangiji shine ke badawa babu mai bada banda Allah duk wanda kaga ya samu Allah ne bashi da ka roƙe shi ya baka ka roƙi ubangijinka ya baka yanzu ka ɗauki tarihin waɗannan magabata kowane lokaci za ka ji addu'a ce suke iyamun lili suke suna ɗaga hannu suna kuka suna roƙon Allah subhanahu wataala da ni da kai ayo haka muke nawa ne daga cikin mu suke iya tashi a cikin dare bal hasali daren dama ka gama lalata shi a cikin la manfa'a dunyawiyya wala ukhrawiyya kana kawai lokaci ne wanda ba a komi da aka bari a zo a bata shi a zuwa ɓata lokacin waɗancan ba haka suka yi ba kaga sabatin da suka samu ubangiji ne tabbatar da su kuma Allah ya tabbatar da su saboda kokarin da suka bada wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kai wani irin kokari kai mu ambaci ubangiji mu rika addu'a akan Allah shirye mu ya shiri zuriyar mu ya shiri al'ummar musulmi ya shiri shugabannin musulmi Allah subhanahu wataala ya ruha mana asiri samu gama lahiya duniya dan adam yana cikin hira yana cikin dimuwa da yawa yanzu kana haka yau ba san ba gobe za ta kasance maka mutum nawa yau lahiya lau amma kawai zuwa an jima labarin ya sake ba hau mutuwa yi ba da ran shi amma labarin ya sake kwata-kwata duk wani raja'i da ake da akan shi an sabki saboda an san wani baya yi dole ne ka riƙa roƙon Allah ya saka gama lahiya yaya zaka mutu a cikin wani yanayi zaka mutu da imani ba imani a ina yana abubuwa ne na abu wajibi ne mutum ya riƙa roƙon Allah ka roƙi ubangiji ya Allah ya sa ka gama lahiya ka mutu da wannan kalimatu la ilaha illallah shike na rayuwa ta albarka duk wata mihina duk wata wahala da ɗan zai sha a rayuwa in dai bai rasa imani ba to wallahi ya samu komi saboda ita wannan ko ta yi daɗi ko ka ta yi daɗi dama ƙarewa za ta abu na takwas daga cikin abin da zai taimaka wa ɗan adam akan samun sabati akan addini addu'awatu ilallah kira zuwa ga Allah ka zama wakilin Allah a ban ƙasa ka zama wakilin Allah a cikin gidanka ka zama wakilin Allah a karan kanka da kanka ka zama wakilin Allah a cikin angoku ka zama wakilin Allah a cikin anguwarku a cikin garinku a cikin ƙasarku ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya haramta ka haramta wa kanka abinda Allah ya ce ai kai gurgurin da zaka iya fattaqullaha mastata'tum idan kai haka da izinin Allah ka kama hanyar da zaka wanye lahiya addini ka kuma zai tabbata abu na tara tazakkurul maut ka rika tuna komin nisan jiha ƙasa zai dawo min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra duk abin da ya gitto maka tuna mutuwa zaka a rigima ne akan abu kaza mulki ne kudi ne wane ne matsayi ne tuna zawwa za a yi wata rana ka mutu ma gaba daya gaba daya shi an kare kai kin da ake jin kai ne wani kai ne wani kai ne wani kai ne wani yanzu ayo ko an dangana an sallama an miƙa wa ƙasa abinta to ka rika tuna cewa za ka kwanta cikin ƙabarinka wannan zai taimaka maka akan duk wani aikin abin da bai kamata ba wallah za ka ji zuciyarka za ta rika yin baya baya akan shi saboda in ma me aka yi dai mutuwa za a yi in baka mutu ba an wani ya mutu a gaban ka kare ko mirshi hankalin ka san mutuwa za ka tabbas rayuwar da kake kawai lokacin ne bai ba abu na goma istihdaru na'imil janna da Allah ka rika hararo labarun da Allah ya bada a cikin Qur'ani da hadisai ingantattu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yanda Allah yayi tanadin ni'ima a cikin gidan aljanna dan me zaka yarda wannan abun ya barka a tara duniya da abin da ke cikinta gaba daya mai mazala ke cewa mafi mafi karancin gida a gidan aljanna sama da duniyar nan su goma ba garin ku ba ko ƙasar ko kwantinan yankin ku a duniyar gaba ɗayanta da inda yake ruwa da inda yake ba ruwan ba so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar so shid har so goma wannan adna daraja babu wani kaya babu wani matsala a cikin wannan wannan wurin wurare ne kawai na fantamawa ice guda a gidan aljanna mahayin doki maguji zai yi shekara saba'in yana gudu karkashin inuwa daya inuwa ba ta kare ba ga abin da allah ya tanadin shi na yara kankana ka annahum ghilmanun allah ya ta ka annahum lu'lu'un mansur kaman wasu lu'lu'u ne suna kyakkyallawa suna giggilmawa ga abin da Allah ya tanadi a cikin gidan aljannan na hurul ain ga abin da Allah ya tanadi a cikin wannan wurin na abin da ya shahi ruwa wanda korama ce madara korama ne zumuwa korama ce giya aljanna korama ce dan me zaka yarda wannan walakantacciyar duniyar ta zamanto sababin da zaka haramta wa kanka samun wancan ni'imar kaga waɗannan abubuwa guda goma in zaka istihdarinsu to da izinin Allah za a wanye lahiya kuma waɗannan shi ne sahabban da suka yi kaga Umar ibn Khattab mutane gaba ɗaya zubin mushi suka yi amma bai saba ya sake ya sake ya sake shiga amma saboda maganar mutane mutum sai iya abin da ya kamata Allah da ya halicce ka ga abin da ya ce kai wai saboda wai wani yayi magana man huwa waye shi me aka yi aka yi shi waye shi kana neman yardan Allah me ya ka maganar wani wani me zai maka lan yi gunu an kamin Allah shai'a kowane ne shi yanzu ka duba misali a general buhari Allah ya rahama gare shi wanda ya hau bayan shi man da kwari ma bai kari ba shi ya kari ya zama kamar kana ya kari nan da ɗan lokaci kaɗan da ya wuce duk inda zai bi dole har tsaye da kowa sai an yi kaza sai an yi kaza abubuwa ga sanar amma sai ka zama to a waye gari babu kai shikenan kaƙin kaza saboda wani kaƙin kaza saboda wani kaƙin abu kaza addini ne saboda wani yau wani babu shi kai ma babu kai duk kun ɗunguma kun kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shiryar da mu ya sanya zukatan mu zamanto suna tuna tuntuna irin waɗannan abubuwa saboda mu samu sabati wanda wanda zai kai mu zuwa ga matakin da zamu samu yaqini har zuwa lokacin da zamu mutu mala ce faslun fasali na gaba fi zikri mukhalafati qaba'il quraish bani hashim wa bani abdul mutallib fi nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan fasali ne da zai yi bayani akan yanda quraishawa suka saba wa banu hashim suka saba wa banu abdul mutallib a cikin baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kariya suka nuna fa kai mu wannan al'amari na addini babu mu babu shi amma bai hana addinin bayami yau ga maka ya take babu zance duk wani burbudin babu komi ɗayanta Allah kawai wala ƙasar nan ta yi ka dubi yadda in suka hudo sojawa lokacin da za su ɗauki aiki ka ga mutum ya tsaya kai za ka zuwa ta za ka yi ka rantse a kanka za ka za ka a shi ya rantse da Allah ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai kula da addinin Allah ba zai yi ƙasa a gwiwa ba ba zai ci amana ba ba zai yi kaza ba wallahi mala in ka ji yadda wanda soja wanda aka hudu suke suke amsan aikin da za su yi malam za ka ji girman tauhidi a cikin zuciyarka wallahi za ka ji girman Allah a cikin zuciyarka to kaga waɗancan duka sun zama me sun zama labari fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu sun zama labari ka allam yaghnaw fiha ka allam taghna bil ams kaman ba ai ba to mun haka nan ne ba yanda muke karanta labarin kaza labarin kaza labarin kaza nan da dan lokaci kadan wanda ka zamu zama to labari ya danganta kawai abin da kai alaka da ubangijinka an yi kirki ko ba kirki ba kowa maka shi sabi kaga dai ƙuresha da suka yi tahaluf aka yi ƙawance ba mu yarda ba garinmu ne ba za a mana kaza a nan ba ya zama labari jika garin yana na amma su kuma babu kuɗi a cikinsu akan taimakawa da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala zalika yad'u qaumahu laylan wa naharan mazala kuma ya sa kan shi gaba yana kiran mutanen shi dare da rana sirran wajiharan a sirrance a bayyane munadiyan bi amrillahi ta'ala yana kira akan al'amarin Allah mai girma da buwaya la yattaqi fihi ahadan minan nas baya tsoron kowa a cikin mutane duk abin da za ku yi kuje ku yi sai ga su dan lokaci kaɗan shekara ta takwas daga hijira an komo cikin garin makka an yi fatahu makka makka ta zamanto garin musulunci la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniya wazalla ce to daga yau hijira daga makka zuwa madina ta kare inda ka tashi daga makka ne zuwa madina an kare me yasa saboda ita ma makkan ta zama darul islam amma a wancan lokaci kaga kahin wannan kahin azuwa fatahu makka tana nan a matsayin daru kufur wa shirk amma kuma an zo an wanke ta mazalla yana kiran mutane zuwa ga Allah dare da rana a bayyane a sirrance yana kira zuwa ga Allah baya shakkan kowa sannan kuma la ya khafu billahi lawmata la'im faja'alat quraishun hina mana'ahu Allah minha sai ya zamanto Qurayshawa lokacin da Allah bai ba su daman kaiwa zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba kan su hana shi abin da yake yi wa qama ammuhu wa qaumuhu min bani hashim wa bani abdul muttalib dunahu sai zamanto ammin shi abu talib sannan kuma da mutanen shi a cikin banu hashim da abdulmutallib suka tsaya tsayin daka akan bashi kariya dunahu kina suka tsaya tare da shi wahalu suka shiga tsakanin bainahum wa bainahu suka shiga tsakaninsu da shi ma aradu min albabashi bihi abinda quraishawa suka so na abinda ya shahi yin ta'addanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna mishi halin kiyama wannan Abdul Muttalib Abu Talib da makamantan suka tsaya tsayin daka akan suka bashi kariya yanzu quraishawa suka ga haka ja'alat quraishun yahmizunahu sai ake mishi alhamzu sai ake ake mishi ake gulman shi zumbe ake nuna shi da baki ana ta gasu na wannan su ne eh wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladalun wa yastahzi'una bihi suna mushi izgili ana mushi izgili kala izgili daban-daban kamar da malam zai kawo ana wa yukhasimuna hukumu suna rigima da shi shi daban su daban shi ba sa'an su bane ba babu zace wani rigimar da za su iya yi tare da shi ko su kai labari babu shi waje alal ƙur'an kuma a daidai wannan lokacin ƙur'ani ya zamanto yan zilu fi ƙuraishin bi a hadasihim yana sabka a kan ƙuraishawa da abin da suke yin kaga in akwai rabon musulunta da sai a musulunta mutum biyu sun je laɓe sun je sun yi ta hira a kan ce a za mu mushi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kawai sai ƙur'ani san ko sai ba da labari a ya kai kaga in akwai rabo ce kai wannan mutumin ha tabbas ɗan aikin Allah ne ƙur'ani yana sabkowa bi ahadasihim da labaransu wa fi man nasaba li adawati sannan kuma da duk wanda ya tsaya akan yin adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani da rika sabka yana ƙara bayani akan su yace minhum man summiya lana daga cikin su akwai wanda aka ba mu labarin sunan shi ko aka ambata mana shi ko kuma wa minhum man samma lana akwai wanda aka ambace shi wa minhum man nazala alqur'ani fi ammati akwai wanda kuma qur'ani ya sabko ne a gaba daya min zikrillahi min alkufar game da ambatan da Allah akan kahurai mali ce fa zakara ibn ishaqa ibn ishaqa yake cewa aba lahabin ya ambaci abu lahab abu lahab kuma babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ambace shi wa nuzulu sura fili da kuma surar da ta sabka akan Abu Lahab suratul masar ko tabbat yada abi lahabin wa tab kaga ai abin da ya faru ne kuma qur'ani ya sabko ya bada bayani akai bal hasali har akwai abin da ba sani ba sai bayan ya sabka ko ake neman labari can da Allah ya ambaci hammazin masha'in binamim مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم kaga daga cikin tafsirin da malamai suka yi kalma ta zanim game da abin da ya shahi alwalid ibn mughira zuwa iske mahaifiyar shi ce a ai muhammadu ya faɗo ta magana sallallahu alaihi wasallam kuma ya san da manzon Allah bai ya ƙarya to ka musulunta mana ka san baya ƙarya abin da ya faɗi daga Allah ne dan me zai hana ka musulunta rishin rabu ya ce ya san abin da ya hudu gaskiya ne shi yanzu abin da yake so a faɗi mishi waye uban shi rigima yake da manzo Allah sai Allah ya ce utullin ba'da zalika zanim ya ce a faɗi mishi waye baban shi suke cewa ya huddo wuka ya zaya takwabin shi ya ce ko ki haɗi min waye mahaifina ko kuma sabta wuyanki aka ba shi labarin hakikan abin da shi waye suka ce daga nan Allah ya kashe fitinar alwalid ibn muhira an jingina shi zuwa ga mutumin da mama baban shi bane ya gaje ya gaje shi ya jama kai shi to haka qur'ani yake sabka yana ba su labarin abin da ke cikin su wani abin ba su ma san bayani qur'ani zai ba su labari sannan kuma malai yake ce anan wal as ibn wa'il sannan kuma da al as ibn wa'il wancan mutumin da Umar ya bada labari wa lokacin da Quraysha suka tasamma Umar wanda yazo yace ya za ai ku kashe shi ku kyale shi mana shi wannan al as ibn wa'il inna as-sahmi wa nuzuli qawlihi game da bayanin sabkar fadar Allah subhanahu wataala Allah ya ce afara aital ladhi kafara bi ayatina ba mu labarin wanda ya kafirce wa ayoyin mu wa ƙala yake cewa la'uta yanna malan wa walada ya ce kai magana mun hiku a duniya mun hiku kuma in aka tahi gobe kiyama mamuni a saman kuma irin wannan magana har a yau wasu daga cikin mutane suna faɗinta ya ce yadda yake da rabo a duniya ko gan shi a mataki kaza to a gobe kiyama haka nan ne ya jahilci ubangiji shi wannan al'as ibn wa'il ce ai a gobe kiyaman ma aka tai shi za a same shi tare da dukiyar shi da ƴaƴan shi wanda suke mara mishi baya ba wanda ya sai walakantar da shi shine Allah ya ce aqala al-ghaiba wa inda a tambayo shi ya leko abin da ya shahi gaibi ne na ubangiji ya gano da haka a mai takaza inda rahmani ahada ko kuma alkawali ya ɗoka da Allah in ya tafi gobe kiyama zai zo da ɗiyan shi da dukiyar shi a tsala alghaiba a mai takaza inda rahmani ahada Allah ce kalla sanaktubu ma ya kulu wani muddu lahu min al'azabi madda wani risuhu ma ya kulu wa ya atina farda Allah ce kalla babu ko ɗaya a cikin biyu ba gaibi ya sani bai wannan maganar jahilci ne kawai sannan kuma ba alkawali ya ɗoka ga Allah ba ƙarya ce yake kawai Allah ya ce za mu mun rubuta abin da ya hudin nan na karantse akan Allah sannan bayan shi za mu za mu mushi azaba wadda take mai raɗaɗi azaba mai jayuwa Allah ya ce wa narisuhu ma yaqulu duk abin da yake takama da shi Allah ya ce mu za mu gaje shi walillahi mirasu samawati al-ard ku gama tarawa dole mi za yi bari shi za yi ka gama lissahinka ka gama raskonanka ka gama wanenenka ta yi za ka yi kamar shi wanda risuhu ma ya ƙulu Allah ce wa ya atina farda shi kaɗai zai zo irin waɗannan tunanin za ka samu mutanen da mutum ya mutu a haɗa shi da zinariya da wane ne da wane ne yana nan ana hudo shi a matsayin rikaz eh mutane suna sa na'urar take take take kyallaro zinariya ana ta huddo shi sai an huddo shi kwarangwal tsintsiye hannun ga mundu mundu mundu na zinariya ga wasu abubuwa na zinariya ga wasu abubuwa na kaza na kaza irin abubuwa na arziki a kwashe a cigaba da haraka eh shi kuma can da shi da abin da yi to shi ma wannan jahilin haka yace ai an aka je can ma ai su suna iya da dukiya kuma iya da kaza Allah yace a tambaye shi gaibi ya sani ko alƙawari doka daga Allah Allah yace ba kuɗi a cikin waɗannan malatu wa qad taqaddama shay'un min zalika wani abu daga cikin wannan bayanin ya riga ya gabata wanda kuma anan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai yanzu al-As ibn Wa'il dai Qur'ani ya ambace shi karkashin a fara'aitar lazi kafar bi ayatina wa ƙalala na utayen na malan wa walada sannan Allah ya ambaci abu lahab tabbat ya da abi lahabin wa tab akwai matsiyaci ɗaya na gaba wanda shine abu jahal zai zo a satin saman insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله امين واياكم